فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره أعدت للكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah da ikon shi ya sake mai zobe nan masjid sabidul huda ga wankatare yau muna da sha nawa sha shidda daga ramadan wanda ya daidai da na da sha hudu sha bakwai sha bakwai da watan ut ba ut ba abril ko abril abril أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا تمر عندك قوة يا أيها الناس يا كم تاني باكيتا أنك لا يوم دك وابدو ربكم كبوتا وأبنجزي وعنيني أبنجزي shi ne allazi halaka ku wannan da ya halicce ku ko ba haka nan wanda zira min ku wanda ya halicce wanda suke tun gaba ne ku la'allakum tattaqun ko kwaji tsoron Allah allazi ja'alakum al-ardha firashan Allah shine ya sanya muku kasa ga ta firashan a shugude was samaa bina'an sama kuma ga ta gona a magine ga ta nan gudu da gudu da aka yi ta wa zama minar sama ima'an Allah ya farkar mu ruwa daga sama wa arzu bihi minar samarat ya wutar mu da dukkan ɗin itatuwa wa min duka rizqan lakum wa arziki ne gare ku amma ta ja'alu lillahi an dada wa antum ta'lamun kashe kada a kada a gani kakku sanya wa ubangiji iyayen gida an hannu kun san kuwa ba ya da wani iyayen gida kai wani kuntum in kun zaman tofin raidin kuna shakka yunani zan ba ala abdullahi abinda muka san kuwa ba wa ma'annan muhammad sallallahu alaihi sallama to kuma fatu da suratun min musulmi ku zo da wata sura kwatancin shi wadda usha da ku ku kira shaidun ku wanda za su taya ku kuma ya'yan larabawa ne yin dunin lawa wanda ba Allah ba in kuntum sadiki in kuna da gaskiya kuma ya'yan larabawa ne kun san ilimi da yawa kuna da fasaha kun san nahu kun san tasarrufi kun san adab kun san tasawufi kun san to ku kawo kuma sura ku kawo mu ga kwatance shi in kuntum sadiqina in kun zaman to kuma gaskiya ne yace wa in lam tafa'alu idan da ku aikata ba wannan wannan ta fa'alu ba za ku aikata ba abadan ma abada ba ku iya ba to tun da haka ne ta taƙun narin da ke ko da nasu wani hijara ku ji tsoron wata wuta wadda ake kura ta ake makamashinta mutane ne wannan zara da duwatsu shi ne gumakunan nasu ita ba ma'u'idat an yi tattalin tsaggawa yin kafirin gabara ga tattalinta za a hura wuta makamashin nata ba za a ɗauko ciyawa ciyayi a hura to ciyayin kan arne ne za a rika zarawa daga nan za ta fara da gunkin arnan da gunkin shi da kanshi daga nan za a fara ko da kakawar za a fara hura wutan su ne za su ciyayin da za wuta za ta kama allah kiyaye ci gaba وبشر المؤمن وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون yake to wa basharul ladina amanu annabaka bada albishir ga wanda suka yi imani shi suka bada gaskiya suka suka shika sukan imanin nan guda nawa guda shidda sai ka ba su albishir wanda suka yi imani suka aiki aikin na kirki kuma ba kowane aiki ba ka ce annal hum jannat suna da aljanna aljanna aljanna tajari min tati al anhar da koramu ke gudu gare ta koramu gudu korama ta giya da korama ta madara da korama ta ruwa ta ruwa da korama ta zuma zuma kuma zumuwal ba kashin guda ba a nan kamar na na tasalga ce kake tsotsa a nan amma a nan na kun fayakuni ne za ka taɓa in ta kun fayakuni ce ba ka wata nan ba ka gani wa wata irin iko Allah zumuwa ya tafi yana tasalga haka take kuma ga ƙawahuwanta ga huka-hukan ga kan da a cikin a ciki kuma kana sha kana daɗi ina na tufalga ta watsa a cikin abincin ka sai ka hudda ta in kau da wani bai ci ba to ga ga daraja da rashin daraja daraja wannan an bata daraja wannan kowa ba ta daraja ha sa ta ta salga kowa ya sa ta salga sai ci gaba da cewa
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل
yawa can أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار tun daga basar lazina amanu aminu saliyati an lahu jannat tajri min tahtiha al-anharu halidina fiha yace to kullu ma ruziku ko daga yaushe aka arzuta su min ha daga cikin wannan min samaratin na iyan itatuwa iyan itatuwa iri iri wanda na rani da na dari da na zahi da na kaka da kowanne iri kake so akwai shiga ga na kun fa kuni ne kuma ba wanda za a yi wahalar shi bane Allah rizikan wannan duk ba arziki ne na Allah min samarata rizikan da kuma arziki arziki ne gare ku kalu hadha allazi rizquna min qabl in an kawo wani abin an taba sai a ce kamar na ɗazi ne a a ba shi ba min qabl wa utu bi tashabiha wa utu bi mutashabiha sai aka musu kwatanci in ka gani kamar da wuce amma dadin ya canza ko tsani ko bauri ko tsaki ko tsaki duk ya canza ko wanne daban daban wala hun fiha azwajun mudahhara yan aljanna na gare su azwajan mateku mudahhara tsarkakakku daga barin haira a tsarkake suke haka suke su kuma namu na aljanna na can na nan namu na nan har sun yi wa'in can an kai an kai su an sake gyara su yau duk wanda ta samu shiga aljanna ba sai an gyara ta tana da shekara tara da biyar kuma sai duk shekarun a bai daya tara da biyar tara da biyar nawa kenan sha biyar sha hudu sha uku ne
shekara tara da biyar na za a maida uwa suna ragewa rakko rage takku wannan tara da biyar fa sha hudu sha hudu eh wahon fiya halidun su kuma suna nan cikin mutanen da mazan da matan har abadan abadan ba tsuwa ba kaki ba hutsari ba kashi ba ka ba ba ba ka fi kawai kuma na cikin har abadan abado sai ci gaba
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ita gaskiya ko ina hudun ta ake eh gaskiya hudun ta ake a ko ina saboda Allah ya nuna mutu inna Allah lalle Allah la yastahi zai kyaliya da ce yanzu kunyan wani dan yana wani abu ya ce hudun gaskiya a'a Allah zai buga misali ma ma'udatan ko yaya yake annabi da zaba shi zai buga misali ma ko yaya yake ma'udatan ko da sabaranya mu ya suna mata sabro ta to ya an kasa wadin matar sabro to ya sunan sabron sabro mata sabro ko to ba'u da tan macen sabro namus shi na ya sabron shi ko matar gata ko ya yake kamar misali kamar matar sabro sai ya buga misalin ai akwai tururuwa ha akwai kuda kuda ma aiki yake ba kana jin ya amshi maka ba kai ya kwaciya Allah ya bashi karfin kwaciya in ya kwace ma kana ji kana gani baka ya kwatawa kuma Allah ya dawo ga sabru Allah akwai abubuwa da yawa akan sabru ne ya yi ka tautau hawa ka tautanya ita ma macen duk matan aka kawo tun da gida ma ai macen tautau ita ke gida gida ma da za a shiga ita ke yi to wannan ma ita ma ga ta sabran ya da aka ta yace musulma ba wuta to ba fauka da tun da ke saman sabro wanda ya sabro shi ya biwa fa amma allazina amanu amma wanda suka ba da gaskiya da Allah da bayaki fa yaquluna a to يعلمون أنه الحق من ربهم yace fa amma allazina amanu amma wanda suka ba da gaskiya to fa ya alamuna sun san Allah annahu alhaqqu min rabbihim sun san misalin da duk Allah zai hudi gaskiya ne amma wa man ladina kafaru amma wanda suka kafirce su kuma fa yaquluna hin ce ma za arada Allah bi hadha masala ni Allah yake nihi da wannan misalin wannan misalin da kake gani da dullu bihi kafir mutane da yawa suna bacewa da shi kuma wa ya bihi kafiran mutane da suna shiriwa mummunai suna shiriwa amma kafirai suna ƙara nisa a kan bata a wannan misali sun yarda an yi zancen kudan da sabro an yi zancen an kabuta tautau da sauran dukkan ƙanan an yi zancen namlu tururuwa ka an yi zancen kwalkwata kowanne ƙanana akwai suwa eh wa ma abin da bihi illa alfasiqin ba kowa ke bacewa ya fasika masu wuta daga hanya su suke bacewa amma mummunai ba sa bacewa yawwa ilal fasiqin to menene sai mu ga suwa ya fasikai
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون to ka za mu haɗe su ga sa mu haɗe su sai Allah ya ce allazina yanquduna ahdillahi duk wanda zai warware alƙawarin Allah in yayi warware to ce mai fasiki eh fasiki ne mun babu mun babu bayan wannan ne ni saki bayan alƙawarin ta shi da aka yi ko bayan haka nan kana ji ko waya ka tauna suna yanke wani ma'amarallahu bihi an yi sala abinda Allah ya umarni a sadar da shi menene Allah ya umarni a sadar da shi zumunci to sun yanke zumunci kar ka zaman to yan uwanka ai kwana uku baka je baka gaida su kai kuskure bari har shekara wani in wani gari ne ka- wani gari na a shekara da ya kamata a shekara amma a gari guda to ka ai kwana uku baka je baka sadar da zumunci in baka je baka sadar da to kai ne ana ake zance eh kwarka ɗauna ma amar lawa bi hannun sala suna wanke abin da ubangiji ya umarni a sadar da shi shi suka kiya ai ka gani to masu wannan wata su duna fil ard suna banna a cikin ƙasa su ne mabannata a cikin ƙasa ulaika kaga wa'annan kaga wa'annan to humul hasiruna su ne tababu in ana neman tababu an tarra wa'annan wanda ba su zuwa su dana su ne Allah ke ci gaba
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون to saboda Allah kaifa kai yi tunani ban Allah kaifa takfuruna yaya kuke kafircewa Allah kaifa takfuruna billahi ya kuke kafircewa Allah wa kuntum amwatan da kuna matattu fa haya ku aka rayar da ku shekara ɗari da ta wuce ba kowa a nan duk cikin mu kowa bayyana ina yake bayyana bai zo ba sai bai zo ba shekara ɗari kuma mai zauwa shekara ɗari mai zauwa kuma sai an gaba kowa bane a wanda suke nan gaskiya sai ko mun kankanta yaro in yazo a lokacin nan akan shekara ɗari yazo nan ko rashin ma za a yi sai duk nan gurin ya ce a mun san nan mun suka kusa daga nan Eh, ya ce kai ta taka turuna ya za ku kafirce billahi ga ubangiji wa kuntum amwatan da babu ku ba ya ku ya ka same ku ko an kyale ku sun mai miki ku za a kasar da ku kuma ko bayan sun mai miki kuma ya rayar da ku ثم كما إليه ترجعون كما قدرت ذا قوة قيامة قارئة قارئة مبنقشة أنا زوا قاتنا سقبا هو الذي خلقكم في هو الذي خلقكم ما في الأرض جميعا خلق لكم
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي ألا شين ونن الذي ونن خلق لكم وند أهل ما في الأرض أبن دكي بس وسك القفا جميعا دكا ناكو دكا duwa gaba yau da mun duk wani abu da ga a bisa wasu kan kafa na bayan Allah ne nasu ne duwa ga mutum yadda ake aka bashi daraja ba ko ni ga yana ce ne yana amfani da shi Allah ya hore ne su mastawa kuma ya daidaita Allah sama'i da sama istawa an yi liku bihi daidaita da ta daidaita da ta dace mishi saman fasawa hunne ya daidaita ta saba sama wata bakwanin rufin shi ne sama rufi bakwai ka ga wanda ya wannan wa huwa bi kulli shay'in alim masani ne ga dukkan komai ku duba ku gani ita na ne a nan kaza akwai aiki ci gaba وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون to daga nan sai ku duba ku gani daga nan ya yi alibina amanu ya yi fanna can da aka ɗauko nan duk nuna mummuni yake yi aka nuna gaba ɗaya ta kira da kafirin da mumuni da manahukin dukansu nan aka nuna mu kuma da hujjoji iri-iri ga su nan aka bi daga nan aya goma aya ta talatin za a tarra can da ashirin an ɗoro goma akan wa'annan zancen yanzu kuma dama ai an mun ce ƙur'ani zai ba da labari ta ibada da yin aiki daga abin da za a yi da shari'a da abubuwa duka da eh, a- zai rika badawa to yanzu an ba da wa'annan yanzu a ba mu labarin da labarin mala'ikai da yadda suka yi da ubangiji za a ba mu labarin su bayan wannan sai biyo bayan bani isra'ila kuma a ga su ma yadda aka tafi da a jere ne daga wannan shi wannan daki daki haka za ta bi shi ya ce wani su kala rabbuka annabi tana lokacin da ubangijin ka yi ce sannan sarari ya koma ga annabi wa ya faɗa wa ce mala'ikai lil mala'ikatu ya ce a mala'ikai allah ya tara mala'ikai shi ya ce musu inni za'ilun fil ardi halifa ni zan sanya mamayi wanda zai aiki in sa shi ya yi aiki a bisa huskar ƙasa to ina so in sa ya faɗa musu sanarwa ce ko ku nemi shawara ce to sai mun yi a gaji sai mun tai da karatu sanarwa ce ya ba su ya ce zan yi kaza za a yi za a yi ko ku yaya kuka gani za a yi kaza zan yi kaza sanarwa daban shawara daban ya ce wa izu kala rabbuka tana lokacin da ubangijin kai ce lil mala'ikati ga mala'ikai in jalu tul ardi halifa zan sanya halifa mamayi na abu sa wuskar kasa mala'ikai ya suka ce kalu ya suka ce a ta ja'ala fiha shin Allah ka sanya cikinta mai subin huddima shine fiha wanda zai zubda jini wani man ya wanda zai barna fiya cikin kasai wasu ku jama'a zub da jini kuma su za kasa ga mu wa nahnu mu nusabbihu muna tsarkake ka bi nusabbihu muna tasbihi bi hamdika da yabanka ai mu ya kamata su wani qaddasu muna tsarkake ka shine wani qaddasu lak wani qaddasu lak muna tsarkake ka قال سيتي الله جل ده مسو جواب قال إني أعلم ما لا تعلمون
ku ni na san abin da baku sani ba akwai abin da na sani ko baku sani ba ta ce to za a gwada wa allama je ka وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ya ce to tun da kan an ya ce sun ce an ba sun ba da shawarar su su a sanar da a ran kahin mu je na
suka ce masu ɓanna masu zub da jini ka kai yanzu ya ka ce duniyar daga nan aka fara ta a duniyar da ma an yi ta an yi ta an yi ta wannan annu adam adam wajen saba'in aka yi wuce
Allah Hmm. ba wannan ɗin bane na kira ya wuce muke wani ne a kai ta ku yi shi ɗaya ne wallahi wallahi ba ni ta muke wani ne kawai shi tuni an yi wasu sun wuce tuni an yi to in haka ne to ya suka suka san muna zurin jini gaibu suka san a a ba su Eh? kun san ba gaibu ba Eh. saboda shi kan shi ke ɗan ɗin ba ya ba ikon karbaniya sun yi sun ci yaƙi sun ci kayan adamu namu wannan shi kan shi shi shi ɗanin kan shi me yasa ake yake tare da malaikai yake ibada sai kun duba ya ce ni wa annaba na adama ya sama kulla sai Allah ya sanar da adamu dukkan abubuwa sunayen abubuwa a sama kulla bayan haka na sama rasuwa da mala'ika ko ya bizirtar da shi ga mala'ika fa qala an ba'u an bi'uni bi asma ya haula in kuntum sadiqin ku bani labarin wayan abubuwa in kun zama kun kuma su gaskiya ne to kalu ya suka ce قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
kalu subhanaka suka ce subhanaka zarkaka ka ubangiji la ilma lana ba mu sani ba illa ma alamtana ya abinda ka sanar da mu innaka lalle innaka kai anta dai kai alimu duwa gari ta kiri wai karfafa su innaka anta duk wani ne yau ya karfa aka zancen alimu masani ne hakimin hikima kai ka sani mu ba mu sani ba to yace kuma قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم to an wuto hili duka a gurin gaba ga Allah ga mala'ikan da aka ne aka wada wa nan ga annabi Adam kuma ya tambaye su mala'ikai su hudu wannan abuwa ba su sani ba sai aka ce Adam tashi wada musu kana da yaro karami ana wada ba su sani ka ce wani tashi wadi eh ga su nan duk bayan shi ne ba kara ya Adam an bi ba su labari bi asama'i da sunayen wa'annan abubuwan فلما أنبأهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فلما أنبأ هود وأن بس الأباري بأسمائهم رسولنا وإن أبو بكر قال ألم أقول لكم هسي الله يسيبهم ولا مكبا إني أعلم غيب السماوات والأرض مين ناسا غيب السماوات السمر كسا من ولا مكبا وعلم الآدم أتوه وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون san abin da kuke bayyana da wanda kuke ɓoya to annabi adam an sanar da shi duk wani abu da za ka sani ka zo wannan ƙura'an da kake rike an haɗe ne wannan ruwan an ce ruwa ne buta da zuba ake sha ake hatta moɗa hida ka hida kai wannan moɗa ce kwalhon ruwa ake da ita eh wannan duk da yi ne ruwa ake sha da shi duk sai da ya koya mai kuma duk ya faɗa masa an mai ilama ya sa yi cikin rai duk abin da suka tambaya yake kaza ne kuma kaza ake da shi dama abin ga sunan shi ga aikin da ake da shi ko ni hatta wannan mota an nuna musu mota ce ga ta wuce a cikin shiga ake ga ya kaza kaza har da nan har na zamanin tuni an wuce tuni ya Allah Allah ghalib gaskiya ne Allah kale yace shigar ina ne وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون san abin da kuke bayyanawa da duk abin da kuke koyawa na da da sani adamu faɗa musu adamu je faɗa musu sai ce ne وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم to mun ga yadda aka yi da su ko to su su ma su wannan mala'ikan sanarwa ce sanarwa ce aka ba su ko ko a'a neman shawara ce sanarwa ne Sanar- sanarwa ne ma ha sanarwa ce aka musu ko ba neman shawara ba ne to sha- su ko- su ko shawara suka ba su ko bada suka sha su ko shawara suka bada kowa eh su sun ba da shawara a nasin da yake ha kamar suna to bari mu je ne a a je ka kai ba je ka a nasin kamar shawara ce suke yau shawara ce suka bada kuma shawara sun zaɓi kansu ko sun zaɓi wasu ta kansu da ba.
zaɓi kan suke na kenan ɗiri a shi dan adam ashe kafin a yi shi ma yana da masu hasada za mu ce zuwa ha? eh to yana da wani abu dai to wani abu ba ku ce ba ku yi ku gaskiya ne ba to eh su eh eh su su ma da abin da sun sa suka hudu da dalilin abin da Wannan ya ce.
sa saboda sun gani a wancan karbiya ya da aka yi da su da ka suka sha su ma eh babban kuma da shi ne wasu ɗin iblis ɗin iblis ɗin ɗan nufi Eh?
ba su ke nufi
na lisa a gidan a ɗan iblis nufi ɗin ta na nufi akwai da so shi da hejai ka bari ka bar labari yawwa ka karda ka karda ita so su da yawan labarin ka yi da aka yi duka to sai dai bari bar labari Eh, kardawa kuma kariya ce eh wata ran sai a samu na kirki wata ran saboda su su a zamanin su yanzu su ai su wasu zamanin da muke zancen kafuran wannan duka abinda za mu haɗi su ba su sani ba sai tun da Allah mu ya faɗa mun ma kan sun wuce akan sun wuce ya su ya wuce babu su aka abu yanzu a ɗin shi annan Musa da abin da ake faɗi da shi da aikin da ya wannan ya san mun sani bai bai zama mun sani shi ya wuce shi ake shi kaɗai ne Ti, mu je gaba zancen nasu da yawa ne وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
ya ce wa in na tuna lokacin da muka ce lil mala'ikati ga mala'ikai ai lokacin nan da aka daidaita suka hudi suka kasa hudi shi ya hudi ko ai ya ci tunda ya ci sai Allah ya ce ku duka ku gaida shi wani wuri aka ce su jira ta inhina'i za ku bai wani suka ce a'a in dai umarni ne ko mu Allah ya ce mu wa dabba masu jira himu mata eh inda ya ce ai ai kawai in dabba ce ta wuce yake kuma ta zuzu da an Allah ya faɗi annabi faɗi sai ai amma fa in ba haka in bai faɗi ba kai yo ko mutum ɗin ka mai sai ya ce wasu ƙunna lil mala'ika ta isu dole adama ku yi sujada ga annabi adam ku gaida shi ku duka aka ce sujada in hina'i ce ko ku a ba sujada in hina'i ce shi na ta nan hudu madalik in hina'in ra'asu fittahiyyar ta haramu ko da ke da kai eh fittahiyyar haramu ce ai kun ga wannan birsis wanda shi ya sa ya mai wannan makirkin ko da aka ɗaure shi ai ba yadda za a yi ce kamar su jira in hudda ka ni ya sa kanan da ya ce yana ɗan ɗaure nake ko ina ta gyaɗa kanka ya ce gyaɗan ma ɗan ɗaure ka ta kifta ido ya kifta ido sai mutu ya ce ya ba ruwa na in ya hafi larabu na da yi kawai wani mutum su in kamar su jira kai ba ruwa na na فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين Dogo ya hallaka ya mai sujada ya hallaka. Sa'in ne bari wani minka ni na kubuta gare ka. In ni a hafi la rabbul alamin ni na tsoron Allah ubangijin talakai. Ba ruwa na ni. Ai kaga haka yi akan wannan sarakat da ya kama sarakat ibn Malik ya zo a Badar. Shi ma ya zo da ƴan kwarorin da kan shi ya zo taimakon su. Da ya ga mala'ikan nan sun sabko. Eh? Da alfin min al-mala'ikati ko da salatu alafi ko hafsata alafi. sun zo ya ɗauka ya gansu sa'in ne a hatun larabu lalibi ni na tsoron Allah wajen talibai fana kafa ya juya fa ya ta yi da gudu kawai sai da ya tsaya da ya tsaya Allah ce shiwa da mu hallaka shi shi da tsaya ba sai da ya san gaba sa'in ne na san Allah ke na san tun da sai na gani abin da mun gani ya ɗaya kai sai gansu a wala ƙaunin ana cewa duk kohotan dokin ma don su tsorata sai suka yi haka ya gani ya ƙara tsoro haka sai ya gudu sai tsa sai warewa eh fasajidu suka yi sujera ta kansu in na iblisa sai iblisa abul jinni shine uban aljanna ibn ibn
Ibn Lissu.
sunan shi ba ibn ibn lissu eh ta koyo zancen su dan dai wannan ne ko Allah ke yi Mm.
Wai ba na Lissa ba kita.
Eh, ibn lissu Ibn Lissu.
yawa wasu ka farko wa kana ne muna da kafiri ne yana cikin daga zaman ka iya daga cikin kafirai kunna ne وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
wa kunna adam ne baka ce ya adam adam askun ka zamna anta kai ku zamna wadan suka da matarka ku zamna cikin aljannan nan wa kula ku ci ku sha abin da kuke so min ha daga cikin taragadan duk mai da wata mabuwa na ku dai ko ni aljannan nan ku kadai ne ku ne rak sauran duka shogar baka da mutijiya ku kewaya ko ina ku ci abin da kuke so har su shi tuma duk inda kuka ga dama wala ta ƙarfa hazihi shajara amma ku yi hankali akwai wata itaciya akwai wata ƙwaya ana ce mata alkama kakkuci in kun ci fatakuna mina zuwa ne sai ka fito daga cikin azzalimai kakkuci suka ce ba ma ci ba to shi ko mutum kakar namu da kwaɗai to ba zalla kuma shaitan فأضله الشيطان أنا فأخرج من فأخرج فأخرجهما مما كان فيه وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين yawa ka san shi mutum mutum Allah ya ɗora mai kwaɗai ballan tana iko san iko shi dai san iko dai kawai eh san iko shi kuma ya dawo abin da ya so ya yi iko kuma ya dawo haka ya so ya dawo eh dawo ba ba sai iko ba eh eh sai ce hal adulluka ba za shi dai ta kara abu sa shi da rukul hulɗi itaciya wadda take ta dawwama wanda ya ci bayyana mutuwa bayyana mulki zai yi komi kuma nashi ne zai وملك لا يبلغ wannan mulkin da bai tsufa in ba ka haɓɓar shirin da kai yace shiryar da ni yace to wannan itace da kake ganin ta duk wanda ya ci to fa bai tsufa ba bai ya mutuwa ko mulki shi zai har abada ya cikin wannan mulkin mala'ikan duka shi zai yi gobe to shi da matar shi matar ta ce ya ci kaji kuma da su ma mata maka ita ta tura shi wa ita ta tura shi ya ci ai ba ya kiya ita ta tura ta ce ka ya ci sai shi ke nan sai suka dan taba wa kullu adam usukun anta wa zawjaka aljanna ku zauna da kai da aljanna matarka ko kula min hara gadan ku ci yi mai lawa abubuwa har su shi duk inda ku ga dama amma wala ta karba hadin shajara kakku ku zanci wannan ita da ta alkama in kun yi fatakuna min jahili sai ku zama to daga jahilai sai a zaliman mutane ku kenan in Allah ya hana abu kai kai a zalimi ne fa zalla wa shaitan zai shaitan ya raya musu an haga yadda take suka ci da suka ci kuwa ba da jahuma min makana fi sai aka hujjar da su daga abin da suka zama to ni'imar da suke ciki da a hujjar su wa kullani ahmadu tau a sabta akwai zance da yawa a nan wajen shiga a shiga da huta shiga da huta da yadda aka yi suka hutai to sai dai kistace buliyarra da ita ba muke aiki da nassi akwai kistai a ce har muciziya da ita a gama kai sai gama kai da garmaka haka sa ya ko ya dauko garmaka Mene ne zama ka?
ba dawon shi zaunawa garmaka ba an kaka ba Eh. to ya tuku imani ku sabka ne ba ku kone ba ara adu shashen ko ta shashe makiya da maciji ba a shiri da mutum bin ya gan shi tun daga nan wani kun fil arda mustaqarrun wa mata'un ilahi na gare ku fil arda a cikin kasa mustaqarrun matabbaci ila wa mata'un da ka ilahi da zuwa wani lokaci yace kenan sun ci sun ci an hudo su an koro su a ko rawa da aka musu duka aka ce dukkan su aka ce cutar da aljanna duka alaƙar na an ca da yin su biyu ko har su da wannan an ca alaƙa ya ta aljanna ba a yi huwa ba a zubi su ko su ce a an aje su sun aje sun ce mai abdulharis ko yayin su can ba gan su ba sun ce abdulharis sai allah ya kashe shi ba to amma zancen duka kisa ce dai ga ta in ka bar ta ka bar labari in ka karra sai ka sani saboda wannan dungun za a ba ku ku je ku nema cikin littattafai eh ci gaba فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم
wato laihi laihi ta ake yin shi laihi annabawa suna laihi to laihi in sun yi shi ko kare sake kasiyin kansiyin ha kare su ko kun sun yi maza a yaya musu sai an yi fata laka adam ya rabi ya kalmatin sai aka samu kalma Allah ya ba Adamu kalma ya faɗe ta eh ya faɗe ta fata laka Adamu kalmatin min rabi fata ba dai sai aka su tuba shi tuba ba gaba ana salasatu sun wata ga bayan amsa tuba eh to irin wannan tuba aka faɗa mishi kalmar da ya faɗi aka wadda shi kuma an kawo su ba لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين شي ما يتابع عقل لا يا كياني مش با إنه هو التواب الله شيني تواب ما أمس تبار في من جنكي سيقبا قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
كنا هنا كتايه لدو كصفك من هذا بسكين تعلمون جميعا باكي بينكم كنان سنا جميعا جميعا لتنو لجميع su uku ko a su uku su ake zance a kansu da da da da adamu da hawa da iblis a iblis wannan zan ta yi wannan isra'ilin gani Na'am.
sai da ɗansu shi kuwa ya abu lahara su ɗin ce shi samu yaro ya ce sami yaro wannan kuma da bai zan ce ki yace imma
فإما يأتينكم مني هدى
to ko da shari'a za ta zo da gare ni kamar na taba yi فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون an ya hudu kalma an ya mai komi an tabbatar da ka ya gyaru قال ربنا ظلمنا أنفسنا
tukunni can lere suka ce aka ce an yahi musu komi ya yi an kare kuma su aka ce kalu domin قال ربنا ظلمنا أنفسنا suka ce ya ubangijinmu zalamna an fusuna kun zalunci kamu da muka yi ɓarnar wannan وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين jikan mu ba an baka mu ba gafara za mu zama to daga cikin tababbu a jikan mu a mu mu gafara aka ce a mu shikenan eh sai ce
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون wanda ya bi shari'a ta babu tsoro gare shi nan duniya balle ya bakin suke gobe kiyama to inda an ba huda shari'a kenan shi gaba to والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار amma wanda zina kafaru wanda suka kafirce wa kazzubu suka karyata bi ayatina ayoyin mu na alqur'ani suka karyata to wannan ulaika sune ashabun nar ma'abuta wuta kaji yan wuta wa mumuni ba abin da ya kai shi wuta musulmi ba shi alin shi bane wuta ba ta musulmi bace ta kafirai ce kawai karambalin mu yake kai kuta in ba karambalin ne kai kuta kun biya har هم فيها خالدون hal abadan abadan Hmm, je ka ku saura يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون zan ta adam ya tsaya daga nan sai bani isra'ila za a hau kuma a jirgin ta ake da na bani isra'ila nan za mu tashi bani isra'ila a lokacin haka suka gani haka suka so amma ni in yi don nake da saura ki an cika awa guda Eh. nawa ne kuke a- ha? aji aji aji a tabaruna to yanzu kuma nan za mu shiga zan san bani isra'il na eh da su wane ne bani isra'il ya suka yi ya aka yi ya aka yi da su duka sai an jima suna da yawa zan can ci gaba ya bani isra'il يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون
yace ya bani isra'ila ya ɗiyan annabi yaqub bani isra'ila ɗiyan annabi yaqub annabi yaqub yana da ɗiya goma sha biyu wannan ɗiyan goma sha biyu su ne bani isra'ila su ake cewa bani isra'ila wasu kuru ku tuna ni'imar da ta yi amtu alaikum daga nan za a zana ni'imar da aka musu ana zana su ana zana ana ba kaɗan ba da shi da wace in ƙi lugaushin wahala ne ya ce wasu kuru ku tuna nimatin da fiya na amta alaikum nimar da na yi a gare ku to ya ce wa ofiri a hadi ku cika alkawali na ka ga alkawali ku kufi da hadi ku na cika alkawalin ku kuma wai yayin ni ni fara habu ne ku yi tsoro na wa kashe ne wa mai kashe na ke faɗa duk wanda yake ma kashe sa mai lafiya kakka kakka shiga shi abu zan san faɗa amma in ya tashi ba ka ji daɗi ba ya ci gaba da cewa وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون wa aminu ku yi imani ku ba da gaskiya ku yarda bima anzaltu da abin da na sabkar da wannan qur'ani abin da na sabkar da da sauran littattafan musaddaqa masu ba da gaskiya ne bima ma kuma abin da ke tare da ku wala takunu awwala kafiran bai kar ku zamanto harkon masu kafirce mana kar ku haka nan bani isra'ila Allah ya zaɓe su Allah ya musu abdewa wanda bai yaba wani Allah ya fifita su kowa bisa nasu zamanin ya fifita su akan nasu zamanin akan kowa sai dai kuma daga baya Allah ke yi wala ta sharu bi ayati samanan qalila kar ku masanya wala ta sharu bi ayati samanan qalila kar ku masanya ayoyina da yan kuɗi kaɗan wani ne ya kada ta tawai nisan baya madrasa ce yake ba da romo ai wannan rubutawa ake ha Allah ma ya ce la tasaru da ayati samanan kabila kar ku ba ku wasanya da yan kuɗi kaɗan Ina ba da a yawa.
ba ku kuɗi da yawa wai ha aya kawo wani ya ce ab nan zancen na na rubutu ne da la yake yace a a duba zai mala an sai tattare kayan shi sai ya wuto bai karo koma gudan sai ya ta ya san yayi ne wai yayi ni fatta kuntun tsoro na kaga wani da sai ya ce a wannan eh, rubutu da layi su ne aka a sai da da arha a yi tsada Kai.
eh ka gani mutum an adam shahararwar lahira ya ci gaba da cewa ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون ال- وتكتموا الحق وأنتم تعلمون wala ta nufi sulhaƙa da labatin ka ku cuɗanya kakkarai gaskiya ku cuɗanya ta da ƙarya ka ku yi haka nan wata ka tumunan haƙa kuna ɓoye gaskiya wa an tumta alamuna da hali kun san gaskiyar ka ku yi daga yau an wasa waƙi ne وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع abin الراكعين da ake so da ku waƙi musalata ku tsaye da sallah da alhukanta kuma wa atu zakata ku ba da zakka warka uku ku yi sallah ku yi ruku'i ma raki ina tare da masu ruku'i mun za ko ku dai dau ba ko Mm. Allahumma zid lana al-iman wa zid Wa bi lana al-hukma.
al-iman ha al-farilla sunna mustahabi makruhi mabdalati irin su duka al-hukm ta aikin ta sallar a tsaye ta yi ta yadda ce amma a kawo farillar ta a kawo sunnar ta a yin kabila ta kama a yi in ba ta kama a yi in makaruhi kuma a ki makaruhi mustahabi a yi mus- a yi mustahabi ihsani a yi ihsani an sa abin da ka naka tarawa ko lam ta kun tarawa inna hu yaraka kowanne yana da to shine ka tsaye da sallah da alhukan ta alhukan ta na yau idan da yawa suna nan ka nemi sannin ta ka tsaye da shi shikenan اللهم اهبط الينا الايمان وزينه في آمين.
قلوبنا وكره الينا الكبر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هم الا استرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقران واجعل لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل وادارات النهار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام لا الهنا واله كل شيء اله واحد لا اله الا انت يا رب العالمين ربنا امنا بما انزلت آمين.
على الشاهدين Amin.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Amin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله Allahumma